الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرين بشرق ربيع الأول شكرا تدبو دير داري حدود أربعين دقيقة wanda ya dace da 23 ga watan Nuwamba shekara ta 2019 za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahihil bukhari muna cikin kitabun tafsir tafsir suratul baqara tafsirin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ko kuma ayyamu ma'duda za mu tashi ko eh كلوا واشربوا إني توشيكنا بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الأبيض من الخير الأسود من الخير الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى قوله يتقون العاجل المفيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن أبي قال فقد أتيه قال قال الأبيض وقال الأسود حتى كان حتى كان بعد الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت تحت وصالتي إقالين قال إن وصالتك إذا لأرجو أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وصالتك قال حدثنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرح عن الشعبي عن عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما خيطان قال إنك تعرض فلان كفى إن أقصرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو بكر محمد بن مختلف قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعدي قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يبلغ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولم ينزل ولم ينزل من الفجر وكان رجالا وكان رجالا إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم ربط أحدهم في رجليه الخيط خيط الأبيض والأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له حتى يتبين له رؤيتكما فأنزل الله بعد فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أن ما يعلم الليل والنهار من النهار
idan za ku iya tunawa mun fara magana dangane da hukuncin da shari'a ta yi a da a farkon azumi cewa wato duk wanda ya yi bacci a watan ramadan ya kuskura bacci ya ɗauke shi bayan sallar isha'i to babu shi babu cin abinci doka ce kamar yadda a farkon azumin ya zo to sun shiga cikin kunci akan wannan hukunci wanda sanannen abu ne azumi da rana ake yi da daddare ko mutum yana iya cin abinci iya tsawon daren amma da a farkon musulunci ba haka bane in bacci ya riga ya dauke ka to ka fara azumi kenan Allah ya yarda to shine Allah ya saukar da aya dan sauƙaƙa wannan hukunci wa kulu washrabu to ku ci ku sha mana jami'ul laili kenan bayan da an hana ku in dai bacci ya kama ku a watan ramadana ku kai bacci da bai halatta ku sake cin abinci ba sai kuma gobe da magarba to yanzu an ba ku sauki wa kulu wa sharabu ku ta ci ku ta sha hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytul aswadi har sai bakin zare ya bayyana a gare ku a farin zare ya bayyana a gare ku daga bakin zare isti'ara ce aka yi aron kalmar wato zare amma abin da ake nufi ku ci ku sha ku ta mu'amala har sai idan alfijir na wato gaskiya ya bayyana gare ku daga alfiji na ƙarya akwai alfijin ƙarya haka ake cewa don dai a gane amma ba wai kalmar ƙaryar ake nufata ba wato alfijir kala biyu ne akwai alfijir ɗin da yake fitowa wanda ba shi ne yake hana cin abinci ba ba shi yake hana sha ba wanda shi yana zuwa ne kafin wato alfijir na haƙiƙa ɗin ya bayyana kenan alfijir da ake nufi wanda zai hana ci da sha shine alfijir ɗin da wadda daga shi ne za a yi sallah asubahi min alfajiri kalmar hatta ya ta bayyana ma'ana sai ya fito fili ƙarara shi wancan alfijir din da malaman fiqh sun yi bayanin sa wanda yake zuwa na farko alfijir din farko idan ka tashi zaka ga gabar din ta danyo wani haske yadda ka san kamar wutar mota ce kamar wata wuta aka hasko can ƙasa zaka hango alamar haske haka amma kuma sauran gefen sasanni kuma duhu yana iya bayyana kamar ka ce yanzu idan alfijir yana ke cewa karfe biyar to zai iya fitowa ma ka ganshi karfe hudu hudu da wani abu to wannan alfijir din to ba shine ke hana ci da sha ba alfijir na hakika shine wanda shi kuma kana duba gabar zaka ga gari ma yayi tau yayi bau yayi haske na'am warai kuwa haske zaka ga hasken dai safiya zaka gani ai wani lokacin zaka in ka taho sallar asuba sai ga kamar gari ma ya waye to wannan hasken alfijir din ne min alfajir ba hasken rana bane hasken alfijir din ne to an ce ku ta ce ku ta sha har sai kun iya bambancewa wato wanne ne na farko wanne ne na biyu ma'ana dai sai alfijir na ƙarshe din ya bayyana a gare ku abin da ake nufi al'aswad din na dare al'abiyar shi kuma wanda yake na dab da fitowar wato asubahi to a nan gurin an samu wato wata irin fahimta ta daban daga sahabbai shine malam imam bukhari ya kawo mana hadisin musa bin ismail al-munkari riwayar adi shi ne adi ibn hatim sahabi ne wannan ya ce akhada adi iqalan abyada wa iqalan aswada shi adi da ya ji wannan aya sai ya je nemo zare ko igiya fari iqalan abyad wa iqalan aswad khayt ya nemo zare baki da zaren wanda yake fari ne ya daga karkashin filan sai shimfide su hatta kana ba'd al-layli dare yayi dare haka sai adi ya tashi yana a cikin duhu ne sai adi ya tashi yana so idan sai bambance masa tsakanin wannan bakin zare da farin zare nazara ya kalle su falam wato yastabina daga bayan ne ba su bayyana ba ba su fito fili ba bai ga bakin ba bai ga farin ba falamma asbaha yayin da ya wayi gari shi a dai sai tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tunda da mu sun samu mushkila neman waraka akan addini da rattiri gurin annabi suke tafiya sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya annabin Allah sallallahu alaihi wa wasallam ja'altu tata wisadati iqalaini a karkashin filo na wisada din shine filo na sanya zare guda biyu shine iqalaini ina so na gane ma'anar wannan aya din tunda Allah ya ce hatta yata bayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad ma'ana zan ta cin abinci in ta cin abinci sai har in ido na ya nuna mun wannan bakin zare ne wannan farin zare ne ba fa da wuta ba da duhu yace to ni kan abun da bai bayyana gare ni ba sai manzo Allah ya masa barkwanci sallallahu alaihi wasallama yace ta inna wisadataka idan la'arid lalle filanka ya kai adi filo ne mai fadi filo ne mai fadi inda yi filan nan zaka iya danne alfijir na farko da alfijir na biyu lalle babban filo ne wannan in kana alkhaytu alabyad wal aswad tata wisadatika in dai har alkhaytu alabyad wal khaytu alaswad suna karkashin filanka to lalle babban filo ne wannan annabi ya masa wannan barkwanci don ya nuna masa lalle ya samu kuskuren wato fahimta ba daidai ba ne abinda ba ni sunan shi ya faɗa shi aji Allah ya masa rahama a wasu malamai suka ce ta lalle za ka yi bacci mai tsawo kwarai kuwa kafin ka gane kana cikin duhu kafin ka gane bambanci tsakanin farin zare da bakin zare to ina jin ai sai karfe bakwai ma watakila ko takwas kenan adiyu bai fahimci haka ba kuma kai ma ba an yi maka bayani ba hakan za ka iya fahimta inda an ce alkhaitu al'abiyat wal khaitu al aswad to sai ce ya kawo mana hadisi na gaba da zai daɗe mana bayanin wannan hadisin حديث دينا عدي بن حاتم ان نيته وتهنيا ايش قلت يا رسول الله ما الخيط الابيض وما الخيط الاسود اهما الخيطان anan kuma cewa ya manzo Allah to wai menene bakin zaren da farin zaren wai igiyoyi ne guda biyu ko kuma zanzurka ne guda biyu ne ko ban gane ba wannan yana nuna ashe sahabbai sukan je su tambayi annabi al'amura na addini idan ba su gane ba kuma haka ake son mutum musulmi ya zama yana yin wato tambaya in bai fahimta ba fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ayi tambaya duk abin da ba a gane ba a tambaya kar a ce wai wai wai ba a tambaya wai wai a ce wai yin tambaya wai rashin kunya ne a'a a tambayi addini duk abin da mutum bai gane ba ya tambaya yace innaka la'aridul qafa in absarta al-khaytayn lalle kana da wato faffadar ƙeya idan har kana iya ganin waɗannan wato zarruka guda biyu sai annabi ya ce masa bal huwa sawadul laili wa bayadun nahar abinda ake nufi wato khaytul aswad ana nufin duhun dare ne wal khaytul abyad ana nufin hasken asubahi ne ma'ana hasken gari ya waye kenan ba zare guda biyu din ake nufi ba yadda ka fahimta ya kai ya kai aji ya da kawowa hadisin sa'al ibn sa'ad yace Allah ya saukar da wannan aya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad wannan shine aya da ta fara sauka ku ci ku sha sai wato duhun dare ya bayyana gare ku hasken asubai ya bayyana gare ku daga duhun dare sai aka ce minal fajiri ana nufin na asuba wannan min alfajir din daga ƙarshe aka kawo aka saukar da kalmar min alfajir din amma a farkon saukan ayar wa kullu washrabu ne hatta ya tabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad kawai sai aka shiru to daga baya da Allah ya ga sahabbai ga yadda suke ta yi sai aka ce min alfajir ana nufin na asuba wa kana rijalun idza aradu sawma a daɗin idan su sahabbai suka yi nufin yin azumi wanda ya niyan zai azumi rabata ahaduhum ahaduhum fi rijlaihi alkhayt alabyad wal khayt alaswad kawai in za su kwanta bacci in dai za su yi azumi sai mutum ya samu kafafuwansa guda biyu ɗaya kafar ya ɗaura mata farin zare ɗaya kafar kuma ya ɗaure ta da baƙin zare haka za su yi tashi ta cin abinci ba sa daina cin abinci wala ya zalo ya akulu hatta ya tabayyana lahu ru'yatuhuma ba za su daina cin abinci ba sai mutum ya daga kafarsa ya gano wannan bakin zare ne wannan farin zare ne in ya hada su guda biyu yana bambanta to sai daina cin abinci to kaga wannan ai za a yi ta cin abinci da safe kenan an gane ko to shine sai Allah ya saukar da minal fajiri ake nufi na alfijir ne ba na zare ba eh wannan min al-fajr din bayaniya ce kenan fa alimu annaha anna ma ya'ni al-lailu min an-nahar sai suka gane cewa ana nufin wato a bambance duhun dare da kuma haske na safiya shi ake nufi to daga wannan ne kuma sai ba ni sunan shi suka dawo suka ta kulawa da da da lokacin babu agogo a lokacin shi yasa babu agogo wannan lissafin a gane hasken dare hasken ai duhun dare hasken asbai shine kuma har yanzu galiban mutanen birni ba su fiye gane bambanci tsakanin alfijir ɗin farko da alfijir na biyu ba wannan wutacen da ake ta haskakawa suna da suna da effect ba zai bari ka iya gane ketowar alfijir ɗin ba to ka fito wuta haka wuta ce za ka ta gani amma mutumin ƙauye duk wanda ya je ƙauye ya kwana to kana fitowa asuba da ka kallo gabar za ka gane alfijir ya keto bayan wannan suna da dabaru da suke iya ganewa kamar carar zakaru akwai zakaran da za ga yana yin cara ba kafin fitowa alfijir akwai wanda sai alfijir caransa na fitowa alfijir daban ne sannan kuma idan mutum ya tashi a ƙauyen in lokacin alfijir din wanda yake ba na gaskiyar ba ne ba yana duba gabar zai gane haka za ga kamar wata wuta ce haka daga ƙasa ja haka kamar jar wuta ce haka za ka hango haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi duniya wallahi ƙwarai kuwa kamar kamar wutar lantarki yanzu kaga wannan haske ne fari akwai kuma jar wuta to shi din za ga kamar akwai riski sirki sirkin kamar jaji jajen rana rana haka daga gabar can za ka gano shi kuma yana ƙasa shi ko wannan alfijir na gaskiya din to za ga ya fito gaba ɗin sassannin daga haske kuma amma ba hasken rana ba ne hasken asubahi ne yanzu misali duk wannan hasken da muke gani duk ai sauran hasken alfijir din shi ne alfijir din ai saboda ai ba rana wanda damu abin da muka sani ko dai hasken rana ko duhun dare ko to wannan hasken na me tunda rana bata fito ba hasken me hasken alfijir ne wani abu ne shi kuma alfijir kenan muna da abubuwa guda biyu na haske akwai rana ko ce uku akwai wata akwai rana akwai alfijir ina fatan kuna fahimta shi kuma wannan shine Allah ya rabbaɗe mana ibadar mu ta azumi mu ci ko kar mu ci ko kar mu ci ko kar mu sha bayan wannan wannan yake nuna ashe mai azumi ana bin sa bashin ya kula da lokaci akwai lokacin da ake cin abinci akwai lokacin da ba a cin abinci ba wai kawai mutum zai kwanta bacci in ya tashi kawai tana nakar abinci ba haka ake ba dole sai mutum ya kula da lokaci don saboda akwai lokacin da ake so a fara azumin akwai lokacin da ake so a sauke azumin Allah ya sa masa lokacin farko kuma da lokaci na ƙarshe to kuma kula da wannan lokacin din shine kuma ibada din na'am malam na'am ai kwarai kuwa sannan kuma kamar shirin tana da ne lallace lokaci na agogo ne da a wasu kasashen da biyu da take tafiya sai ya zo mu guri ne can guri ne can guri ne can guri haka fara babu da gwamnati wannan kalma da alfiya ta shi ne tana nuna ta da ta ta shi ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ƙwarai wato abun fahimta a nan gurin shine wannan yana nuna cewa duk yadda mutum ya kai da ƙwarewa da larabci yana fa buƙatar malami wajen a yi masa bayanin mai Allah ke nufi mutum mutum ya je kawai ya zauna saboda ya gane larabci ya yi haya islam ya yi sas ya yi wace shi ya dan yi makarantarsa kawai ya je ɗauki ƙur'ani ya tafassarawa yana gaggatsawa ya ce zai bauta Allah da wannan bai zai yi ba dole ya zama kana da alaƙa da malami da zai maka sharhin mai Allah ke nufi akwai abubuwa da yawa a zahirin fassararsu gashi amma ba haka ake nufi ba akwai wanda ma za gama a karatun ma ko a cikin ƙur'ani akwai abin da gan shi a rubuce ga yadda yake amma ba haka ake karanta shi ba yanzu akwai yadda ake akwai akwai akwai inda ake karanta a ƙur'ani idan baka je gurin malami ba da ka zo karanta za a gane daga bakin ka ake ganewa cewa lallai ba a gurin malami kai karatu ba ina fata ina fahimta yanzu kamar yadda Allah ce la in basatta ilayya yadaka litaqtulani kaga a rubuce basatta ne basatta la in basatta sinun ta daure da'un ya da wannan ba sai ta'un in ka zo karantawa kawai inda iya ta da baki ne la in basatta ilayya ko basatta ilayya yadaka to in ka karanta haka ba daidai bane akwai wani ishmami da ake yi ana dan tura bakin la in basatta dole sai ka haka la in basatta kuma wannan tun daga sahabbai annabi da ya koya musu shi ma da yazo sai da ya motsa wannan bakin so su ma sahabbai da suka zo koyan karatun ko suka koyar da wasu sai haka suka koya musu to wanda ya je zauna a gida ya dauki qur'ani yake karantawa kawai ko yake jin kaset kawai to in yazo zai karanta shi ba daidai ba to ana samu ma a fassara shi ma dole kana buƙatar guidance na malami da zai fassara maka ya ce maka ga yanda ake nufi kenan wannan yana nuna mana muhimmancin alaƙa da wato malamai don fahimtar addini sannan kuma ka duba wata hikima ta ƙur'ani Allah ce min alfajir na alfijir yanzu da an ce karfe kaza da an yi amfani da lokaci aka ce na karfe kaza ne to ai yanzu nan yanzu nan da muke zaune a nan yanzu haka a wata ƙasar rana ne watakila ma ƙarfe uku ne ko ƙarfe hudu ma suna ƙoƙarin la'asar wasu duniya a caccanje take wasu yanzu ba su yi asubahin ba wasu yanzu tsakiyar dare ne wasu kuma rana ce to da an sa ƙwar'ani saƙonsa na duniya ne ga baki daya inda an ce ƙarfe kaza ne to za a samu mushkila to allah da hikima irin tasa sai ce min alfajiri na alfijir kaga kowace ƙasa da alfijir ɗinta kenan wannan ya yi admitin dole ne a samu bambancin lokaci na ɗaukan azumi a ƙasa kaza da saukewa ban sani ko kun gane yawa wato abin ya wato ya dace da ko'ina ayar za ta iya yin aiki tun da alfijir aka ce kawai abin da ake nema su kula da alfijir very universal universal kaga ko'ina tun da suna da shi ya danganta wasu alfijir din su karfe biyar wasu karfe uku namu mu a nan lissafi wasu karfe takwas wasu karfe kaza wasu karfe kaza Allah ganar da mu eh haka ne
su da lokacin azumi ana shan wahala ka samu an awa ashirin ana azumi ko kuma an awa Ha, goma sha alaikum.
domin su da ka sake ka samu waɗansu waɗanda ba su zurfi cikin wannan kafin na kan cewa wani ɗaukin gado na awa okay game da shi in awa su ta taɓa mai kun a dauki alfijir kuma alhali alfijir din yana fitowa kudu ka fi shi ai to a wannan ba ka ba da fatawa a kan cewa dole ne aka za a zaɓi da kuma wannan da kuke ciki warai kuwa wannan sun fi tsara awa ne kawai na azumi
Allah ganar da mu na'am
باب قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال قالوا إذا أحر- قالوا إذا أعرضوا في الجاهلية أتوا البيت من ظهوره من ظهوره فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها wannan aya um, ta 189 cikin suratul baqara shi kuma wata al'ada ce suke da shi kamar yadda hadisin yayi bayani um, hadisin bara idan sun yi ihrami a lokacin jahiliya in sun dau harama ta yin aikin hajji ah, to ba sa zuwa ɗakin Allah wato um, eh, ta gaba da gaba a gidajensu kai idan mutum eh, in sun mutum ya dawo sai sai shigo gidansa ta baya baya ba zai shigo ta kofar gida ba sai shigo ta baya baya ga kofar gidanka da ka saba kana shiga kana fita to su sai suka dauka bin Allah ne tsoron Allah ne idan mutum ya dawo daga aikin hajji sai ya shigo ta bayan gida ba zai shigo ta gaban gida ba ka duba wani abu tunani ne kawai na nasu kawai mutum ya ta kokarin tsallaka katanga ta- ta baya ya aka yi ai hajji ai hajji na je ai to shine Allah ya saukar da aya yace ku sani fa walaysal birru bi an ta'tul buyut min zuhuriha ba ba shine yi wa Allah da'a ba walaysal birru ba shine yi wa Allah da'a ba mutum ya rinka shigo wato gidansa ko ku rinka shiga gidajen ku ta baya baya idza ahramtum yayin da kuka yi harama walakinnal birra man ittaqa albir bin Allah da'a shine manittakal maharim wa shahawat wanda ya kiyaye abubuwa na haram wanda ya kiyaye abubuwa na shahawa shine albir ba wannan aikin shine bin Allah ba tsoron Allah da'a wa Allah ba da'a wa Allah Allah ya ce kar ayi ka tsaya kada ka yi da'a wa Allah Allah ya ce ayi ka je ka aikata wannan shine yi wa Allah da'a wa'atul buyuta min abwabiha daga yau ku rinka zuwa gidajenku ta kofofin gidajenku kada wani ya je wani camfi yawa a wannan akwai nau'i na camfi camfa abu mutum ya ce ai kaza ne in an yi kaza za a yi mutane suna believing akan camfi da sauransu kwarai kuwa akwai har yanzu din nima na gani da idona akwai wanda zaka in ya gama umra ko ya gama aikin hajjin sa zai fita daga harami wai shi bai zai bawa Ka'aba wai baya ba wai ya za a yi mana bawa Ka'aba baya sai ga yana tafowa ta baya baya yana ta bankaje mutane jahilci jahilci jahilci kuma abun tausayi mutanen mu wani in yaji inda ya ga balarabe ne yake yi sai dauka addini ne tunda fari ne kawai sai ya jona yayi ta yi shi ma wanda wannan ba daidai bane wanda ba daidai bane kuskure ne akwai wani mutumin da na gan shi wata ran a madina wasu shekaru haka muna makaranta shi dawafin ma a madina yake dawafin shi dawafi masallacin annabin gaba ɗaya yake kewaye ai akwai masu yi su kansu hukumar da suka gane akwai masu yin wannan sai suka yi wasu yan gine-gine da zai hana a cikin harabar ka kewaye shi gaba ɗaya sai ka shiga ta wani guri ko ga an datse wani guri ko an sa masallacin mata ko wani a makamancin wannan to amma saboda taurin kai irin na mutane mu harabar masallacin sai mutum ya rinka bi yana zagayawa yana zagaya yana cewa bakin sa ai yanzu na zagaya na kudu kenan nake yi wa ya saka da ido na naga wani mutum shi da yazo ma yi ma haka yake kaga haka dinnan haka ya hade hannayensa guda biyu ina jin bokan nasa haka ya bashi muna zaune haka wannan to na san shi bai san na gan shi ba yawwa kawai sai naga yana ta tafiya na sauri hannunsa haka na ce wani lafiya kuwa sai kuma naga ya sake dawowa sai kuma naga ya sake dawowa ce to dawabi yake masallacin annabi mutum zai zai ya ce dawabi ai ko zaka dawafu sosai ai kwarai da gaske to kaga wannan bid'a ne kirkirar abu ne canfi ne yanzu haka wani lakani aka bashi daman sharrin boka abinda ba a yi abinda is abnormal shi zai ce ka yi hakan kuma ya ɗauka yake ta yi kuma kuma ba mamaki da wafin na Allah ɗin kuma sai ga bai damu da yinsa ba sauran jama'a kuskure ne duk wanda yake zai yi wannan to bai da bambanci da wanda suke rayuwa irin lokacin jahiliya da rayu Allah shi ganar da mu to shikenan mu je malam waqatiluhum hatta la takuna fitna نعم
باب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان من في فتنة في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد سمئوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما يمنعك أن مكتشي مكتشي وين إن الناس قد صنعوا إن الناس فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر على ابن الناس قد سمع تو مجي
وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما يمنعك أن تخرج قال يمنعني أن الله حرمنا أخي فقال فقال ألم يقل الله وق- فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال آتل آتل قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون الدين حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله سبحان الله نعم
وزاد وزاد عثمان بن صالح عن ابن وح- عن ابن وهب قال واخبرني فلان وهي وهي وهي بن شريح عن بكر عن ابن عن عن ابن عن عن- بكر بن عمرو عن المعافي بكر بن عمرو المعاصري ان بخير ان بخير بن عبد الله ان بخير بن عبد الله حدثه عن نافع ان رجلا اتى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن ما حملك على ان تحج عاما وتأتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما ما رغب الله فيه قال يا ابن اخي بني الاسلام على خمس إيمان بالله ورسوله وصلوات وصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وأداء الزكاة وحج البيت قال يا أبا عبد الرحمن ألا ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الإسلام قليلا وكان الرجل يقتل في دينه إما قتله وإما يعذبه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة قال قال فما قولك في علي وعثمان قال أما عثمان فكأن الله عفى عنه وأما أنتم فكره- فكرهتم فكرهتم أن يعفو عنه وأما علي فابن عم- فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه وخ- وختمه وأشار وأشار بيده فقال هذا بيت حيث تزوج- تزوجنا نعم هذا
هذا بيته حيث حيث ترون ترون يوا طيب wannan ayar aya ce ta 193 a cikin surar al-baqara kamar yadda ne muku bayani da mun shi dai tafsirin da Imam Bukhari ke kawo yana tsantsan ayoyi ne da suke da munasaba da hadisan da yake da su sun cika sharadin sa sai ka kawo shi yasa zaka yanzu kaga mun kusa mun yi nisa a cikin surar al-baqara kenan ya kawo aya ta 193 fadin Allah tabaraka ta'ala wa qatiluhum ku yaqe su ta la takuna fitna har sai ya zamanto babu fitina abinda ake nufi da fitina shirka wa qatiluhum ku yaqe su ta la takuna shirk billah ya zama babu shirka a bayan ƙasa ma'ana daga cikin manufofi na yin jihadi Allah baya so a yi shirka ne a bayan ƙasa ana yin jihadi ne Allah ya ce a yi jihadi saboda a kori shirka a bayan ƙasa shi ne abin da Allah yake so Allah yana kishin shi ya halitta shi yake azurtawa amma wani ya zo yana bautawa wani ba shi ba tonin shi ne bambancin musulmai da kafirai ɗin kuma ya zamanto addini na Allah ne shi kadai wai kuna dino lillah fa'idin ta hau idan suka hannu kina an shirki ɗin suka bar yin shirka abu na biyu suka bar yaƙar musulmi ko muminai to ku kame hannunku ku rabu da su in ba a shirka kuma ba sa faɗa da musulmi ba sa yaƙar ku to kuma ku kame hannunku ku rabu da su fala udwana illa ala zalimin duk wanda ya yaƙe su bayan wannan cewa ba su yi shirka ba kuma ba su yaƙi musulmi ba ya zama azzalimi kenan wannan udwan ɗin zalunci ya shafi wato wanda yake ya- ya- wato yayi yaƙin alhali Allah ya hana kenan abinda ake nufi idan suka daina yin zalunci suka daina shirka kenan to fala udwana alaihim ba'da zalik to ba ba su cancanta a yaƙe su ba a faɗa da su ba ya kawo hadisin um, ibn umar wasu mutane ne guda biyu suka zo suka same shi fi fitnat ibn zubair waɗannan mutane guda biyu su ne al'ala ibn arar da habbab ko hubab suka zo suka samu a wata rawar malamai suka ce nafi ibn al-azraq shine na biyun maimakon hubab din sun zo sun sami abdullahi dan umar a lokacin da ake fitinar abdullahi ibn zubair lokacin da shekara ta saba'in da uku kenan a makka shekara ta saba'in da uku a makka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da hajjaj ibn yusuf as-saqafi ya zo ya tsare abdullahi ibn zubair zai kashe shi a makka fitina ce babba kwarai da gaske an zubar da jini an yi abubuwa waɗanda ba su da daɗi shi abdullahi bin zubair shine shugaba a lokacin gwamna a wannan lokaci a kuma yaƙi ya zo ya cin masa hajjaji bin yusuf wani wani sarki ne ko wani shugaba ne wadda yake zalimi yana da zalunci kwarai da gaske wanda a tarihi dai in ana bayanin shugaban da ya zalunci aka zo kan hajjaj bin yusuf to sai dai a yi fajiya kisa yake sosai da gaske duk wanda ya saba masa to zai tafi lahira kuma musulmi ne shugaba ne halifa ne ko ce shugaba ne jagora ne a iraki shi abdullahi bin zubair yana makka mutanen iraq mutanen iraq sun wahal da sahabbai da yawa kamar da tarihi ya nuna sun yi ta soke-soke dangane da sahabbai a ce sun iya a ba su iya ba a ce kaza a ce kaza sai allah ya jarrabe su da wani sarki a cikinsu da ya zo kuma yake yi ta gashi yana hawa mumbari yana hawa a matsayin san shugaba kamar da masu riwaya suke faɗa ya ce ya gaya mutane ce ya ku mutanen iraki zaman lafiyan ku kuyi mun da'a duk wanda ya saba mu yanka shi zan yi kawai ya sa hannu haka a wuya yana kan mumbari ya ce yanka ne kawai tsakanina da ku ya zubar da jinin mutane aka ce a cikin unguwa fa a cikin unguwa kana tafiya sai dai kaga jini yana faranya na mutane da hajjaji yake ta kashewa kamar a ce irin kwata na mutanen unguwa jini ne zaka kawai na mutane da hajjaji yake ta kashewa kawai kuma wato mahaddacin qur'ani ne na fitar hankali yana cikin waɗanda suka yi wa ƙur'ani hidima a duniya har yau dinnan duk digo-digon da ka gani ƙur'ani dinnan digon ya digon ta'un digon shimun digon wani hajjad ne ya yi su da haka ake karanta baƙin ƙur'anin a kurmansa babu ɗage-ɗagen nan kawai sai dai basirarka da kuma malanta wanda malamai suka karanta maka eh ka koya a wajen su ka gane nan gurin ya'un ne ka gane a abin nan ba'un ne ko kaza sai duk a lokacin annabi duk babu digon ba'un da digon ta'un din da digon shin da digon nonon babu mutumin da ya fara yin wannan kamar da tarihi ya tabbata shine wannan Hajjaj ibn Yusuf din sannan kuma shine mutum na farko da ya fara daraja malaman Qur'ani a duniya shine ya fara saka albashi da salari wa malaman Qur'ani kuma ya yi yaƙi ya buɗe garuruka ya shigar da musulunci da yawa a garuruka da yawa a lokacinsa ya yi abin da wasu da suka gabace shi ba su yi ba amma fa ya zubar da jini ya yi ta'addanci ga shan giya na fitar hankali a yi ƙwarai da gaske haka zai zo yana matsayin liman fa ya sha giya ya ƙoshi na duk ya zo kabbara wata rana ya zuba musu asubahi raka a hudu asuba raka a hudu kai ka isa kai tasbih ka isa ya juyo irin juyawar liman ne yace yace yace azidukum dada ƙara muku ne suka ce a ya kai amirul mu'minina ai ma zin lafi ziyada ai mun dade muna cikin ƙarin tun da kake ta ƙarawa ai kuma baka isa in ya gane baka zuwa ka bi shi jami'i kuma shi ma sai ka tafi lahira da haka har sahabbai akwai wanda suke zuwa sai su bi shi sai dai mutum ya koma gida ya sake ƙwarai da gaske rana zafi wasu inuwa kuma ƙwarai ko rana me rana zafi inuwa kuma rana zafi inuwa kuna daga ba mafita an ce ah, abdullahi bin umar ko ban manta ba ko waye ne shine sada- shine ko abdullahi bin umar ko wanda daga cikin sa ne shine sababin hajjaj ne sababin mutuwarsa cakansa yayi da da irin kinami din nan kafar doki mai guba ciki aka yi ta yada aka ce to ka kashe ka kashe sahabin annabi to wannan hajjaj bin yusuf din yana tarihi insha Allah mun samu lokaci wata rana sai a bayanin tarihinsa wato wannan sai yake nuna a shi kullun shugaba idan Allah ya baka shi ba zai yi daman shugaba ya zama bai da rauni ba to amma ka gode wa Allah da dan abin da ka samu a tattare da shi a wannan yanayi in ka butulce akan wata dama da ubangiji ya baka Allah zai iya jarraba kai kawo maka mai gana maka azaba ba yanda za ka yi yanzu su mutanen iraki a wancan lokacin ai ai sahabbai sun ta shugabantan su sun ta musu izgilanci sun ta musu ba daidai ba suka rena shi har ƙara aka yi ta kaiwa gaskiya ne har ƙara
tun tun lokacin lokacin inuwa sayyidina umar lokacin wane ne lokacin musamman su lokacin sayyidina umar ah, wani daga cikin su wanda aka ji sai suka je suka ce wa umar ka zo ka sa mana mutumin da ko sallah bai iya ba baya adalci ina jin wannan mutumin ne ba ni sunan shi ah, wannan wannan sahabin na ko amr bin al-as ne ko ko wani makamancin sa na manta suka je suka ce suka ce wa mutumin da ko sallah bai iya ba sannan baya mana adalci in ya zo rabo baya mana adalci rana zafi azzalimi ne aka je aka gaya Umar Umar ya kira shi ya ce kai kaji abin da mutanen ka suka ce ya ce yanzu haka suka ce ni ne za a ce ban iya sallah ba ni ne ne sallah shekaru aru aru a bayan annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma yanzu ni ne za a ce ba na adalci a rabo ni ya ce to shikenan ka yi abin da ka ga ya dace to irin waɗannan misalai suna nan da yawa to da Allah ya zo jarraban sai ya haɗa su da shugaban an cikin su dan cikin su malam ya ta musu azaba shi yasa Iraki har yau da kake gani ba zaman lafiya kasar Iraki ga arziki da Allah ya zuba a kasar nan malam fetur dai da gwalagwalai ba magana an gagaya mu an ce a Iraki wallahi rijiya kamar rijiya irin rijiya ta ɗiba ruwa wani gurin in ka tona wallahi sai dai a samu mai amma Allah ya hana su kwanciyar hankali babu shi yanzu ko aikin hajji ko ko umara kaje in kaga alhazan iraki a galabaice zaka ga su motocin su ma da suna da yake suna zuwa da mota old modern buses suke amfani da shi saboda kasar ta lalace talauci yayi yawa wasu kasashen za su sababbin motoci wanda suke makotan saudiya din ne amma kasar iraki sai dai ga tsohuwar motar da ta fi shekara 40 ma da da gama yayinta da ita suke amfani amma ga arzikin suna da shi duk wannan yana da tasiri da abin da kawai wato abin da ya faru a baya Allah ya jarrabe su shi yasa ka guji jarrabar ubangiji za ga wani kullun shi aikinsa kawai zage-zage da cin mutunci duk shugaban da aka samu a ta cin mutunci a ta zagi a ta batanci a ta waye da sauransu ana ana jin tsoron jarrabawa Allah ya iya dauke shi wannan inda kake gani kana zagin sa ya kama wanda shi kuma kashi kama zai yi yanzu nan muna gani a yanzu yasa a ta kashe ku kuma ba wanda zai taimake ku tunda kun butulce wa Allah ta'ala kuma daga cikin su zaka samu yan kasar ne gaba daya kuma ko zama za su yi gura su samu wannan gwamnati da ta yi gari gaba ne kudin su gaba ƙwarai kuwa rabuwar kai ne ai rabuwar kai ne bar dama yanzu ai da da wahala ka ga- ka gansu a haɗe mutane iraki saboda faɗa to ai zai iya yiwa idan sun zo wannan ƙungiyar tana faɗa da waɗancan tun da aka aka ku duba mu yanzu ne a zamanin lokacin da aka kashe Saddam Hussein ka duba jinin da aka zuba duba yaƙi da kullum bbc muke gara mu ji sai dai ka ji bbc sun suka ana ɓarin wuta a iraki kuma har yau ba lafiya ba zama lafiya wannan isis din wannan wane ne waye yan ta'addan nan duk ba daga can suke ba musulmi da gemu da komai ga la ilaha illallah ga igwa yana kashe mutane yan uwansu musulmi to idan ka karanta tarihin wannan hajjat din ai ai yanzu da sauki ma ai wallahi da sauki ya to wannan hajjat din shine tsallaka makka kuma abdullahi bin zubair dan gidan zubair bin al-awwam dan gidan Zubair bin Amwa yana shugabantar Makka Hajjaji yazo ya kewaye garin Makka Hajjaji sai ya kwace mulkin Makka shi kuma yace shi kuma shine sai dai a san yadda za a yi ya kewaye garin gabaki ɗaya da makamai da kayan fada an ce har cikin ka'aba sai da aka harba abin harbi a wancan lokacin ya je wajen mahaifiyarsa shi abla bin zubair ita ce asma asma'u yar gidan sayyidina abubakar shi wani abla bin zubair jika ne ga sayyidina abubakar siddiq ya je ya ce gashi gashi abin da ake take cewa kana kan gaskiya ka tsaya kan gaskiya ka tsaya kan gaskiya in takaice muku labarin yana da tsawo wallahi malam sai da abdullahi sai da hajjaj bin yusuf ya samu ya damki abdullahi bin zubair nan ya rike shi ya yanka shi yankan rago yanka shi yanka shi kuma ya samu itace ya tsire shi itace mai tsawo ya tsire shi sai da gawar abdullahi bin zubair ta ɗauki kwanaki a makka ya ce kowa ya zo ya gan shi tsuntsaye suna tabi uwarsa ta zo ta duba ta gan shi sahabi ɗan sahabi jikan sahabi jinin sayi na abubakar tsirewa fa yadda ake tsire tsire fa aka soka masa itace aka kabe shi jini ya gama tsiyayewa uwarsa ta zo ta gan shi ta yabe shi ta masa kirari ta ce ka cika namiji mai tsayawa akan gaskiya wannan ɗaukaka ce shahada ce a gare ka wato fitina malam ba ta da daɗin karantawa ba ta da daɗin ji shi yasa kullum malamai suke cewa duk abin da zai iya kawo tashin hankali da fitina ku yi hankali da shi wannan fa akar maka lahu ba wai tsakanin kafiri da musulmi ba ne a gida ne tsakanin musulmi da musulmi a kan shugabanci kun ga 'yan ƙananan maganganu ɗin da nuke ji ana cewa can a ce kaza aiwa ne kaza aiwa ne kaza to su ne suke girma ƙanana ne sai su zama manya daga nan sai fitina ta abin nan to shi yasa duk mai hankali in dai ka ji suka akan wani a wani shugaban ka ne kana sukan su ai mun wani ba namu bane ai wani kaza kaza sauransu mun wani ma mu yadda da kaza kaza to za a tada da fitinar da za a zo wallahi jikokin ku da tattaba kunnan ku wallahi sai sun gada yasa kullum musulunci abin da yafi mai da hankali akai shine a zauna lafiya malam an yi barin jinin mutane a wannan shekaru a wannan lokacin na gaya maka hajjaju nan mahaddacin qur'ani ne abdullahi bin zubair nan mahaddacin qur'ani ne shugaba ne sahabi ka duba kisan wulakancin da aka yi mai mala ali bin abi talib shi ma a iraki a matsayinsa na shugaba amirul mu'minin a lokacin lokacin capital din a can take a can suka kashe shi kashe shi aka yi waye kashe shi ba arne ne kashe shi ba ya fito sallah asubahi aka ce wani ya samu guduma ya damfara masa a tsakar kansa ya kashe shi sayyidina usman ibn affan wanda yake gaba da shi shi ma kashe shi akai amma tarihin ba fa kafiri bane ya tsallako ya zo kashe shi ba musulmi ne shi ma yanda ake yanka rago haka aka yanka shi wal iyad billah duba Usman ba Usman bin Affan wata shida suna jure
ka duba fadan Allah a ce wani zai iya jurewa ya zo ya kwantar da halifa ya sa wuka ya yanka shi shi kafin masu yanka sai da suka samu karfi suka soka a nan kunnensa na dama zuwa ya fita zuwa kunnensa na hagu sannan suka sa wuka suka yanka shi matarsa ta zo tana neman ta kare shi ita ma suka sare mata hannu Usman bin Affan Umar ibn Khattab shi ma kashe shi akai kashe shi akai a masallaci yana sallah asuba ya kabbara ko shi mutum iraki ne kusa shi ma mutum Iraqin ne ya kashe shi duk akwai alaka da Iraqin ne Iraqin Iraqin ne shi ma sayyidina Usman din da za a kashe shi ai sai da aka gayyato yan Iraqin da yan Misra da waye suka harhaɗo gayya akai ai sahabbai suna kallo suka ga baki suna ta shigowa kuma yan uwansu Allah ne saba Allah ne mutum yana wallahi aka hana sayyidina Usman fita sallar jami'i yana matsayin halifa kashi sai da ya kwashi wata shida yana zaune a gida ba fa kwana shida ba ba sati shida ba ba ba kaza ba fa sun hana shi suna jiran za su kashe shi sahabbai suka ce yanzu haka za mu bari ya ce in danni ne usman kada ya yi in danni ne kar ku yadda ku ɗauki makami a kashe musulmi ba ni suke so za su kashe ba su zo su kashe ni sun kashe tuntun ne
wallahi haka suka zo malam suka tsallaka gidansa malam suka haura gidansa malam sayyidina usman a madina ba suka kwantar da bawan Allah ne suka yanka shi tilas ka duba ikon Allah lokacin da suka kashe shi ba sun samu abin da suke so ba Ali bin Abi Talib ya hawo mulki sai kuma suka dawo suka kewaye Ali bin Abi Talib suka yin suna supporting gwamnatin Aliyu tunda sun barar da wacce gwamnatin ku lura ba tun da fa haka abin yake fa wannan adawa da kuke ji ana adawa adawa dinnan in sun samu dama fa jini ba za su zubar asalin shi ake nan
jini za su zubar tushen shi an ci kenan ai to shine aka daɗa samun wani rabuwar kan kuma wasu suka ce to yaya za a yi a kashe sayyidina usman kuma wanda suka kashe shin nan gasu nan kuma suna tare da ali bin abi talib wallahi muawiya bin abi talib sufyan shi kuma lokacin yana gwamna a sham yace ali bin abi talib ina shaida ma ni kuma ba zan zo in maka mubaya'a in yadda cewa kai khalifa bane sai ka kama waɗannan mutanen da suka kashe halifan annabi sayyidina usman sai ka dau mataki akan su a kashe su kuma haka qur'ani yace fitina ta tsinke Ali bin Abi Talib shi kuma yace to ya zan yi in zo in fara mulki da da fara kashe mutane daga hawa mulki in kama mutane ina ta kashewa wannan ta sa aka yi ta gwabza yaƙi tsakanin Ali bin Abi Talib da rundunarsa da Muawiya ibn Abi Sufyan Muawiya zuwa ya hau bari ranar Juma'a aka kai masa rigar Sayyidina Usman da hannun matar Sayyidina Usman da jini a jiki aka ce to ga ga abin da aka yi wa halifan annabi kai kana nan kana gwamna a Sham me kai ya rataya shi abun bari malam mutane suka yi ta kuka a masallacin nan wannan juma'ar ya gaya wa mutane ce wallahi ba za mu yi wa Ali bin Abi Talib mu baya abu wallahi sai ya kashe wanda suka kashe Sayyidina Usman mutanen Sham ga baki ɗaya shi yasa a lokacin Sham ba su yi wa Ali bin Abi Talib mu baya ba suna da ƙarfi akai ta fada suna da ƙarfi sosai kuwa fada fada akai ta zubar da jini duk abin da nake gaya muku wannan duk a cikin gida ne yasa duk wanda kaga yana promoting fitina yan ƙananan maganganu ana yi ana yi ana yana wata rana sai fitinan sai ta tafi da rayuwarka kuma rikici da ka sani fitina da ka sani shafi addini ko yaya ba a wasa da shi shi yasa ake so a zauna lafiya sai na umar shi ma shi ma kashe shi akai kamar yadda na muku bayani umar kashe shi akai shi kuma haraji ne ya saka wa wani yaro haraji ya shim- ya sa kafiri ne sai ya ga wai harajin ya masa yawa ya zo yi wa umar da magana cewa shi a rage masa harajin nan umar ya ce zan duba in gani kafin umar din ya duba ya gani ya je shirya ya har hada ka duba ba karamin mutum ya iya kulla fitina fikihun shine anan ka gane komun karancin mutum in abokin gabanka ne to ka ji tsoron sharrinsa dan zai iya zuwa ya hada karfi da makiyanka masu karfi yayi hanya a hallaka ka kuma haka aka yi cikin duhu sai na umar ya fito sallah asuba kawai sai dai ya ji an caka masa mashi a- a a- a cikin samala da ya caka ya fusgo ya jawo shi ya farke cikin sai hajji ya zo wallahi ai daman duk mashi ai da guba duk mashi da guba haka ya ya ya ya ya fasa masa ciki ya faɗi a wurin ya sassoki wasu a tsakon gaba imamu zahabi ya ce ya soki ya kai mutum kusan goma sha ɗaya wani ma makararre ya zo yana alwala shi ma aka kammala da shi ya fito sayyidina abubakar shi ma guba aka sa masa shi ma sai da tasirin guba ya mutu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka faɗa a lokacin da yazo zai wafati sai da yace fa ban gushe ba fa ina jin dacin guban nan da wannan matar ta samu akwai wata mata bai hudiya da ta samu manzon Allah ta kawo masa kyautar nama saboda ta sai na san nama ashe guba ta ta zuba a ciki har ya saka a baki naman yayi magana yace karka tauna karka haɗiye akwai guba a ciki na ya cire guba amma duk da hakan da ya sa a bakinsa wannan miyau ɗinsa ya taɓa wannan da ya zo zai bar duniya sai da tasirin wannan guban ya bayyana ya ce ban gushe ba ina jin wannan malam duk mutanen kirkin manyan nan da ke suka gabace mu za ga akwai tasirin halakar da su aka yi yasa fitina ba ta da daɗi insha Allah gobe in mun zo za mu ɗora akan abin da ya faru na ita wannan fitina din insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutum harshe Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik